وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة شابك وقامة جمادة آخر hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu Guda ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai tarin ni'imomi masu yawa da ya nimtar da mu ya bamu dama don ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mun tsaya aya ta 61 yau insha Allah za mu tashi aya ta 62 mun ji dai yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin yadda bani isra'ila Allah ya musu nima daban-daban maimakon su gode wa Allah su yi mai Allah ɗa'a suka butulce sai Allah ya jarabe su da waɗansu masifa ɗaya bayan ɗaya suka waye gari cikin hushin Allah saboda irin ta'addancin da suke daga cikin ta'addancin hada shan jinin annabawa sukan kashe annabawa da hannayensu a duniya dan kana neman mutum mafi sharri wanda ya fi kowa azaba ranar kiyama mutumin da ya kashe annabin Allah ko kuma mutumin da annabi ya kashe shi da hannun shi to wannan ɗabi'a ce ta yahudawa shi yasa kisan musulmi muminai bai sha gaban komi a gurinsu ba saboda damar ɗabi'arsu ne ba su kashe annabawan Allah Allah ya aiko annabi manzo kuma a kashe shi sai yahudu ganin yadda Allah ya ambata labarin irin nau'in azabar da Allah ya musu da kaskancin da Allah ya saukar musu da hushinsa sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya shigo mana da bayanin muminai Allah ya samu daga cikinsu wallahi idan kana so ka zauna lafiya ka yi imani da Allah kuma ka bi sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka rayu a cikin nutsuwa da kwancin hankali kuma ka koma wajen Allah baka da tsoro baka da fargaba amma da abin da ka mallaka a duniya in ka sake aka barka a baya ta fuskar imani da Allah da bin alkur'ani da sunna wallahi kai asara rayuwar ta ka zaka yi ta a cikin kunci da wahala ko da mi ka mallaka a duniya samun mulki ba shine kwancin hankali ba a yadda ka same shi ma nan hankali yake tashi tarin dukiya arzikin duniya ba shine nutsuwa da kwancin hankali ba idan ka samu dukiyar ma yanzu hankalinka ba a lokacin da yake tashi me zai baka da zuwa da kwancin hankali samun cikakken imani da ayyuka na gari kullun zuciyarka za ta samu hutu da nutsuwa ya Allah ka tarar da mu da imani na gaskiya haka zamu ji yadda ubangiji tabaraka wata'ala ta gaba da gaya mana albishirin masu imani na kowace kabila da kowace aƙida da kowace addini inda za su yi imani cikakken imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne da suka samu babbar riba a rayuwa shine Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ubangiji ta'ala yace innal ladina amanu lalle ku sani waɗannan da suka imani imani na gaskiya daga cikin al'umma baya da ta yanzu walladina hadu waɗannan da suka yi imanin koda sun kasance daga cikin yahudawa ne dan kalmar hud kalma ce ta tuba waɗansu malamai suka ce sunan babban ɗan annabi yaqubu kenan su kuma yahudawa suna daga cikin zuriyar annabi yaqubu shi yasa ake kiransu da yahudawa wanda suka dauka akan kalmar hud kalma ce ta tuba idan ka diba nasin alqur'ani inda Allah yake hikayato mana mutanen annabi Musa suka ce inna hudna ilayk واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك mutanen annabi Musa alaihi salatu suka yi imani da Allah da annabi Musa a matsayin manzon Allah suka ce ya Allah ka wajabta mana a wannan rayuwar ta duniya mu samu kyakkyawar rayuwa ta jin daɗi haka ran lahira saboda min inna hudna ilaik Allah mun zo muna masu tuba zuwa gare ka to yahudu kaman tubabbu amma dai yahudawan yanzu su ne ake kira da yahudu tuba babu sunan ne kawai mujarrad shi amma suna da tsananin taurin kai akan su yi imani da Allah to ko a cikinsu aka samu waɗanda suka yi imani Allah ya ce wan nasara da kuma nasaru da da kaga jalfata suka ce wannan nasara ne ko to tana yawa kuma musulmi ne musulmi ma nasara ne amma gyara ana ta bature ko ka san kalmar hausa tana da fadi idan ka ce batun nasara to ka ce mai kirista ke mai addinin nasaranci amma kalmar nasara wasu malamai sun dauke ta akan lokacin da annabi isa alayhi salam ya ɗebe kamna daga samun masu imani yake cewa man ansari ila Allah qala hawariyun nanu ansarullah sai hawariya suka ce mu ne zamu taimake ka akan addinin Allah da ma sauran fasar da malamai suka bai kalmar nasara daban-daban to ko ne daga cikin yahudawa da kuma nasaru masu addinin kirista inda suke imani da Allah wasabi'in da kuma sabuna su waye sabi'in waɗansu mutane ne waɗansu malamai suka ce su ba akan addinin yahudanci ba su ba akan kiristanci ba suna nan baina baina wasu malamai suka ce waɗansu mutane ne suna sallah lokuta guda biyar suna kalmar shahada amma kuma suna bautar mala'iku da dai irin fasarar da aka ba su daban-daban mu ɗauke su dai maguzawa ne domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu daga cikin irin wannan sabila da aka bai manzara labarin suna yin sallah lokuta biyar suna kalmar shahada to da aka sake to su ba sai sun bada jizya ba ka san musulunci ya samu karfin da duk wani wanda yake arne ne ba musulunci ne yake ba sai ya bada mai jizya yana mai kaskanci zai je mai kata kamar yadda yanzu ka samu wannan fawal haka musulunci ya samu a duniya duk inda Allah yake yana so ya samu kashi sai ya kawo kashi ya kawo jizya shi musulunci bai tilasta ma dole sai kai la ikraha fid din amma in ba za ka yi islam ba yanzu kaman misali nan garin musulmi ne ko arne zai zo ya arnancin shi amma arniya ba ta fito ba tsirara ba ta sa basket da kwabri a waje ba ta bar gashinta a waje ba ko dai ba ta sa hijabi ba to ta yi lullubin da dai ba za ta bayyana tsayacinta a waje ba ta ci gaba da arnancinta amma idan lokaci ya sai ta ba da mi sai ta ba da jizya haka musulunci yake ba a cewa dole sai mutum ya yi addinin musulunci amma dole ba ka'idar shari'a musulunci kuma arne ba zai sha giya ba yana tangali akan hanya dan yana arne ya ta shi ba haramu ce a gare shi ba tunda garin musulmi ne ta haka musulunci yake da wannan adalcin to muna magana akan sabi'in su waɗansu mutane ne wanda manzala da aka bashi labarin suna sallah lokuta guda biyar suna kalmar shahada a ƙarshe da an ce ba sai an karɓi jizya ba da haka zan ta amma suna bautar bala'iku annabi ya ce a sai sun bada kenan mushrikai ne su suna bautar wani Allah ba Allah ba to ko su sabinawa aka samu waɗansu daga cikin su da yahudawan da kiristocin bari mu gyara musu mu ce da maguzawan sabinawa kamar wanda ba su da addinin musulunci ba sa yahudancin balle kirista to Allah ce man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe wa amila salihan kuma ya aiki kyaukyawa falahum ajruhum inda rabbihim a wajen Allah ɗaya yake da dukkan wani musulmi yana da sakamakon ladan shi a wajen Allah shi yasa kalma ɗaya ita ke daidaita kowa da kowa shi sa Allah ya ce wa manzo Allah ga yawa ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wata kalma ce alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annana muslimun ubangiji ta ya ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu kace ya ahli kitabi ya ku kiristocin duniya da yahudawa ta'ala ku zo ku zo mu tattaru ila kalimatin zuwa ga wata daya daya kalmar da idan kuka yi ta mu daman muna kanta ne sawa'in bainana wa bainakum zai zama mu da ku dadde miki a wajen Allah amma da sharadin in kun yi ta in ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kun yi ta wala shirka bihi sha to kaddamuwa Allah kuma tarayya da wani abu domin mutum yana iya shiga musulunci kuma ya kuma yana ma Allah shirka to kana yi haka nan wala yatta kaza ba'dna ba'd arbaban min dunillah kada a cikin mu a samu wadansu suna roƙon wadansu a matsayin wadansu kishiyoyin Allah a matsayin abin bauta wani bai hude shi har suna gide ba bauta musu muke ba annabi ya ce mishi ba sa halitta muku abin da Allah ya haramta shi ya ce a wannan kam suna yi kuna bin su ya ce kwarai kwa ba sa haramta muku abin da Allah ya ce halal ne ya ce suna yin wannan kuma na bin su akan haka sannan su haramta musu su bi abin da Allah ya halitta sannan su halitta musu abin da Allah ya haramta su bi ya ce zalika tilka ibadatuhum wannan shine aibota su duk wani wanda zai ce maka yi abin da Allah bai ce ayi ba in ka yi wannan abin ka dauke shi matsayin Allah ka ka zama shirki ka yi shirka a hirkinka da wani mutum ya halitta maka abin da Allah ya haramta amma kaga shaidan yana da hikima da yawa sai ya zo ya sa mutane su yi ta canza al'amura ana shirka a boye wanda idan ka diba mutane suna yin shirka ga Allah ba tare da sun sani ba shi yasa daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana alamu Allah ina neman tsari da kai akan a ce ni nayi shirka da kai akan nasu ne haka manzo Allah yake addu'a wa astaghfiruka lima la alamu kuma Allah ina neman gafara da kai akan nayi shirka da kai ba tare da nasu ne ba wallahi shirka malam bala'i ce ba abin da ke ruguza mutum ibada kamar shirka annabawa Allah ya zana su wajen 20 da wani abu yace waɗannan sunan shiryayin da ake koyi da shiryosu amma walau ashraku la'abidu ma kanu ya'malun Allah yace wallahi da sun wa Allah shirka da duk abin da suka yi na ibada Allah da yayi watsi da shi annabawa fa annabawa Allah yace da sun yi shirka da shi duk aikin su na alheri Allah da yayi watsi da shi amma Allah ya ba su kariya mun ba Allah ya kare mu to duk waɗannan kabilu da tariku da addinai kiristanci kake ko yahudanci ko maguzanci kake ko kana bautan shanu irin yan indiya ko kai mai bautan doguwa ne za ka je waɗansu guraren su doguwa suke bautawa da ya rantse da doguwa gare ya rantse da allah wani kuma yana bauta maciji ne in ya ce baki in ka ce baki ya yarda saboda yana tsoron bakin ba wadansa ba a cikin kasar da ba a kasu in yi rantsa maka da baki to ƙarshen rantsuwar shi kenan saboda wai in bashi da gaskiya baki zai cije shi a gana bautar baki ko wani kuma ya ce ka ce ta kwanan kwatsa ko tarnatsa gani yake in baka da gaskiya an karanta da tarnatsa da damuna ta zo kai marigayi ne saboda ita yake bautawa faɗo maka za ta yi ka mutu saboda shi imanin shi kenan ya shirke kai gaza mara nesa take a cikinta ba ake tsundun wannan ta wayan can kenan in ka zo ta musulmin kuma sai Allah ke yi sai Allah ke yi to duk abin da ka mai da shawarar ka ba shi allanta ne to duk wayan idan suka tuba daga cikin suka yi imani da Allah wa abila salihan kuma suka yi ayyuka kyaukyawa tsakaninsu da Allah tsakaninsu da ma'amala tsakaninsu suka yi aiki kyaukyawa ubangiji ya ce falahun ajirhum inda rabbihim suna da cikakken ladansu a wajen Allah ba ruwan Allah da kabilanci ba ruwan Allah da cewa a da kai banna kai kaza a'a duk lokacin da ka tafka banna kana tuba zuwa ga Allah wannan zunubin da ka tara Allah ya mayar da shi ya zama to lada ne kuma Allah ya gafarta maka a lokacin da kake banna a cikin jahilci ranar da ilimi ya zo maka gane wannan abin banna ne ilimin da kai akan sanin banna ce ya zama ka fara akan lahin baya ko ba gane ba abu ne kake bai da kyau amma baka sani ba wallahi yau sai ka samu labari an karantar da kai alkur'ani da sunna wannan abin bai da kyau to wannan sanin da kai shi ya zama to kankarar zunubi akan laifin baya gaba daya yanzu matsalar ka da Allah abin da yake gaba kuma ko ka gyara ko ka koma gidan jiya idan ka koma gidan jiya galabcin baya za a dawo maka da shi ga kuma na gaba dan baka yana dama ba amma kana tuba al'ilmukin nan da ka samu to ya dafi makam duk abin da yake gabanin ilimin da kai na ɓanna yanzu ka samu sani to shi kenan Allah ya gafarta ma kamar yadda duk mutum idan ya tuba wannan tuban ta zama dalilin kafara ne kankanar zunubin abin da ya tamka a baya sai dai haƙƙin wani fa dan ka ta haƙƙin wani kana arne yanzu ka shiga musulunci haƙƙin yana nan akwai wani mutum a zamanin manzo sallallahu sai ya tamka ɓanna ya karkashe waɗansu mutane ya kwace dukiyarsu ana neman shi kawai da ya duro madina ya tarda musulunci ya zo kawai sai ya shiga amma ya yi dumu da dukiyar mutane ba lokacin da ya zo kiya manzan Allah salasalam bayani ya yi kisan kai ya yi kaza ya amshi dukiyarsa a nan salasalam ce to abinda ka yi na hal kisan kai da sarautun da a cikin jahiliya ne wani Allah ya yi ma amma fa ɓangaren dukiyarsa kai da su da karka ci dukiyar mutum kana gani arna ka ce arnan banza wallahi sai ka biya eh arnan banza arnan banza ba sai ka biya shi kaga a cikin jahiliya yayi sata ko yayi kisan kai rayuwar waye ta daman Allah ne ko ya sarwantar da abin da Allah ya har wanda tsakanin shi ne da ubangiji shi ko ya gafarta masa amma dukiyarsa da ya kwata kafin kisa annabi ya ce wallahi ba ruwan shi shi da su kenan sai ya mi ko ya maida musu ko ya shirya sai ya biya to wannan arnanta kenan ba shi yasa cin hakkin wani akwai matsala shi yasa ga magabata suna jin tsoron su samu kansu cikin rikon amana ta dukiya ta al'umma mamu yanzu da an baka wani guri da dukiyar al'umma ake tara sai ka jara ma barka ka wannan ai yayi sa'a ai wannan guri har kare la ilaha illallah wai kai sa'a ka kama hanyar jahannama kirikiri a ma'ana mafarka kai wannan gudun harka ne wallahi sai ga nan da mutum ya zata kai shi a ce ai akwai yadda ka daure ta a ran take kiwo a ran take kiwo amma za ta shaguka ko a za ta shaguka mana lallai ran take kiwo za ta shaguka to saboda haka duk abin da mutum ya gabatar kowaye shi in dai zai zo ya yi imani da Allah ya yi ayyuka nagari tabbas cikakken ladan shi yana nan a wajen Allah na daga cikin albishir ga mutumin da ya imani da Allah ya yi ayyuka nagari Allah ya ce idan alkiyama ta tsayi wala khawfin alaihim babu wani jin tsoro tare da su Allah samu daga ciki duk wannan bayanin da ake na tashin alkiyama wallahi sai ka tashi baka tsoro kuma baka fargaba kuma baka da damuwa baka da bakin ciki ta wata hanya za ka samu kanka cikin wannan yanayi kyautata imaninka da Allah ka yi riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi wata ayyuka na gari alƙiyama na tashi za ka ga baka da fargaban komai sannan kuma baka da wani baƙin ciki saboda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya maka tanadi ya yi alkawarin gusan maka da dukkan waɗansu abubuwa na damuwa da tashin hankali a wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar zai bar duniya yayi wani dogon suma kafin ya dawo kafin ya farfado sai yarsa take kuka Fatima tana ta ya abata ya bakin ciki ya damuwar babana kamar tana nuna babanta na cikin damuwa da bakin ciki tana irin wannan kuka da wannan kalami manzo Allah sai farka sai ya ce ya Fatima ki sani cewa babu sauran bakin ciki da damuwa ga ma'aifinki ba da yau daga yau saboda shi yana da me yana da garanti a wajen Allah to ni da kai fa an yi muna da garantin wannan wani mawaƙi ce wai kowa ya mutu ya huta bai san mutuwa ba kowa kuma kowa a wallahi wani in ya mutu ya shiga uku daga ran nan ya tashi tsaye babban tashin hankalin wani ranar kwanan shi na farko cikin kabari ya shiga matsalar da ba zai fita ba har abada amma ba shakka akwai wanda in sun mutu sun huta amma ko akwai hutawa ai ka san akwai ibtila'i ko a akwai ibtila'i mana kai ma da wannan gurin da ake zo a tona mutum aje akwai kwancin hankali yana in ba Allah ya ji kanka ba kadi ba dan ramun da za a yi dare daya a danna ka in yayi yawa masu kai suna ta kawo wani bungu a dan rage gurin ka gani a tallabe malam matsala ne fa dan adam yana da matsala wallahi da yana ganewa halin da yake kai dan uwan shi ya binne da ya sauya mai san ka fa shi zai ga wata kofa rika sai a taushe wani kofar me san ka kenan masoyin naka zai rika sai a taushe kofa dan a ƙara sa tsakanin shamuki tsakaninka da mutanen duniya gaba da kuma kowa a tafiya kama harkar shi dan kasuwa goma gurin kasuwanci shi mai sana'a hannu ya koma gurin sana'a hannun shi wanda zai je ofis ya je ofis ki shi wanda zai je kabu kabu ya je kabu kabu shi me kake ciki me kake ciki mai kokarin ya ce Allah sarki wani an tahi mai kokarin ya ce Allah ya ji kai shi yaya kake ciki ba wanda ya sai kama dauki ko kuka wanda aka ma dauki a cikin kamari a ran duniya ba mai kai ma dauki wallahi aikin nan da kai shine yanzu sun kare da kai wallahi ko ka san kana mutuwa idan an binne ka suna tashi wa'annan jama'a sun gama addu'a idan ma baka yi sa ka samu wani malamin gargajiya ya zo ya tsaya na maka surutu yana ya abdullah ya abdullah bai san abin da zai biyo baya ba wai za su alaka malakaini an rabbuka idan mala'iku biyu suka suka ce waye ubangijinka menene addininka me annabinka fa qul lahum Allahu rabbi ka ce musu Allah shine ubangijina wai yanzu ne ba zai koya ma da Allah hankali ya dauka kai ka zo ka rayu a duniya baka iya ba yanzu a cikin kabari za a koya ma ka riki malam idza balagatul hulqum kinnan da Allah ya ce wallahi duk abin da ka sani a duniya man cewa kake a lokacin da an ce rai ya zo hulqum Allahumma in Allah ya yassare maka cika da kalmar shahada kawai ka tana da la ilaha illallah Allah ne kadai a ranka in ka san shi shi kadai zaka iya ambata duk wani 'ya'yanka da dukiyarka ana ma tsoranka da yazo hurkum wallahi ka mace da duk wani ilimin da ka sani a duniya ka mace da matarka ka mace da danka ka mace da dukiyarka ka mace da abokinka ka mace da ikon da kake da shi da an ma tsoranka komai ka manta da shi Allah kadai ne in kai riko da shi zaka tana da shi sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wallahi duk manta da komai lokacin da aka zare maka rai dukkan gan jikin nan naka fa ya shiga cikin matsala a yau za zo ana koya ma idan mala'ika tambayar ka kaza kuma ka rike wannan ai bata lokaci ne yi kokari ka iya kai riko da addinin Allah ba iya karatu ke sa a bada amsa ba ayyukan ka nagari da addu'ar bayan Allah da za su maka bayan an mutu a ce ku rokawa dan uwanku gafara ku roki Allah ya tabbatar da shi amma dan sun sun zana kurfan lawa kafa uku uku ya sun ake ja wanda bai iya mai wallahi aikin banza ne suka yi ba abin da zai amfane haramun ne ma karanta alkur'ani a cikin makabarta haramun ne ba karanta qur'ani a cikin makaranta a cikin makabarta ba karanta qur'ani addu'o'i ake yi ku rokawa dan uwanku Allah ya gafarta mishi ba shi ikon amsa tambayoyi amma a ce ya sun ake ja wanda bai iya mai kurfan lahu tabara ake da dishirme ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wannan abin da ka gabatar tun kana da rai shine zaka samu a wajen Allah da addu'ar bayan Allah sai Allah ya dan agaza maka da ita ita ma in ta dace da sunna domin addu'a kaman kile ne kile in bai daidai ba yana budewa idan ka karya haƙoransa daga cikin uku ka karya ɗaya zai bude idan ka ƙara biyu ko uku zai bude ya za a zo ga adda da manzan Allah ya koya a wa mamaci kuma a zo a ce ba ta yi ba ta iyaye da kakannu za a kuma ta amfani shi wallahi kawai za su yi shirme da su taso kuma a zo a rika hailala ake ja wannan ma bai amfani ga komi ta waya maka fi dawo hailala ake ja daga wani mai tsoho ne da kokari da kari kai hailala ake ja shi ka ka abin kirki da yake wallahi bidiya ce shirme ne yake ba lada sai zunubi kuma kai mamacin ba abin da zai amfane ka wannan addu'a da manzo Allah ce Allahumma ghfir lahu Allahumma sabbitu ita kadai take a waninka Allahumma ghfir lahu Allahumma sabbitu Allah ka gafarta masa Allah ka tabbatar da shi wannan kadai take a waninka qul wallahu ku yi inna daina kaji an maida la haula wala quwwata illa billah kama an bude farmasi ka san farmasi ka zo ga maganin kaza ko ga maganin kaza to haka zaka ji ana ku karanta mashi inna daina Allah shahada shi ruwan alkautsara ku karanta mai kurwan lawa kawa uku uku da kuma da dawa da dare Allah musu kaza ku karanta mishi yasin wanda bai iya bai ja duk shirme ne babu shi a cikin karantawa addini Allah ya gafarta mishi Allah ba shi ikon tabbut wannan shine kawai ake so Allah ka datar da mu mu dawo karatu Allah ya ce duk wanda ya imani na gaskiya yayi ayyuka nagari kyaukyawa idan alkiyama ta tsaye ba shi da jin tsoro ba shi da tashin hankali wannan kuma ba sai ka mutu ba tun kafin mutuwar ka zaka samu wannan labarin Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika na'am tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون na'am نزلا من غفور رحيم Allah ka tabbatar da mu akan addini wallahi tsaya akan addini ka huta mutuwa ba ta da magani ko tana da akwai maganin mutuwa maganin ta kawai tsaya akan addinin ka tsayin daka wallahi innal ladina qalu rabbuna Allah Allah ya ce duk wanda suka yi tsaye tsayin daka akan imani suka ce ubangijinsu Allah ne sun mastakamu suka yi tsayin daka akan haka suka tsaya duk abin da ya zo kwantarkin addini za su bar shi san ransu ne ko san ran wani ne sun yi tsaya akan addini wai ka ga mutum hukumiya yake a ce shi musulmi ne a gurin aiki ko a bulaguro ya je wata ƙasa shi ya waye yana kunya a ce shi musulmi ne shi wani akwai istikama babu istikama kai musulmi duk inda ake ka nuna kai musulmi ne ka nuna kai musulmi ne kwanan na ji wani malami yana wani bayani wani bawan Allah ya musulunta a hannun waɗansu ƙasar wani musulmi yau ya kai rauni a wata ƙasashen da musulmi ba su da yawa da kuma sai yake neman aiki yana neman aiki ya ajiye da sai a ce ya ajiye da sai sai wata babbar ma'aikata take neman waɗanda suke da diploma na shi sai aka kai diploma shi aka ajiye ranar sai aka yi kiran shi aka ce ya je shi za a interview da shi an gane interview ko a tattauna da shi ko to su wanda ya musulunta a hannun nasu daman da ya musulunta sai sawa kanshi suna wa umar yanzu ya tafi za a yi intabiru aka ce kai kun ga wani da tsatsar ra'ayi in yaji ta zai shi musulmi ne shi don ana tambayar ka mene ne addininka ko a wani ɗaukar aiki a yi maza a ce mashi kai ya ce shi musulmi ne ya kawo bayan shi da gudu aka ba shi da gudu fa a ji a ce kale ce shi musu matsala shi mai zuwa ya gaya mai kai ya ce ya musulunta shi ya je shi kuma ya shiga gurin inda za a interview da shi sai ya dawo ko yanzu da aka fara tambaye shi ma na farko aka ce mishi kai wa sunanka sai ce ni suna na umar kuma da ni kirista ne yanzu na musulunta na bar wancan addini na dawo addinin musulunci kasan mai suka ce suka ta wannan kaci kaci kawai an gama kawai kai zaɓe suka ce muna da tarihin a cikin wannan addinin da ka shiga na musulunci umar kinan waye shi mutum ne babban mutum a cikin musulunci kuma ya dauki da zan baya ja da baya shi ko irin wannan kujerar sai mutumin da yake da siffa irin ta wannan umar to kaga inda ya bai tarba babban musulmi da sun tsara shi da sun mai mai da sun mai asara to haka musulmin ya wuri babu haka muke mutum yana kunya ya ce shi musulmi ne yana kunya ce shi musulmi ne a gurin waɗanda ba musulmi ba a cikin yan washe musulmi bai ya saurin musulunci kana ce shi mai tsatsoron ra'ayi ne kaga duk wani abin da za a tambaye shi aka yi shi ke nan dama irin kamar ce ne ma na warko ka ɗauki matakin akan barin wani addini zuwa ga wani addini irin wanda muke so wanda in ya zartar da abu zai yi shi kuma ka sa sunan ka umar umar kina a cikin musulmi mun karanta tarihin shi mutum ne wanda baya ja da baya kuma mai gaskiya ko mai adalci idan ya dauki decision baya ja da ba saboda haka wannan kujerar ta haka ce dama irin ku muke nema kawai shikenan ya ga cika takarda kawai aka bashi sai wato kawai yace halan dauke shi ce kai ya aka yi muku hannun tura mutum kake garaje ka ce kai musulmi ya ce abin da na faɗi kenan abin da ci jarabawa da shi ma shi ne da nace ni musulmi ne ni umar ne to kaga mun kuma ba haka bane musulmi yau kenan to wallahi rishin istiqama shi ke ga kaga shi ya samu ni ya sami istiqama ta furji ba furjin shi yasa kawai ya wuto wa shi wane ne to saboda haka duk in an zo ana wani koloko lokacin a ni musulmi ne ni ahlus sunna ne eh wannan abin bid'a ne manzo Allah ya ce kal aiba mai ka gani shi wannan shine istiqama innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wadanda suka ce ubangijin su Allah ne suka yi tsayin daka akan haka ranar da Allah zai dauki rayuwarsu da nazzalu alaihimul malaika sai Allah ya turo wadansu malaiku masu kyawawan kaya masu kyan gani masu kyan shiga masu daɗin magana tun baka bar duniya ba har kawai saka suna ce maka Allah ta kafu wala ta zanu kantar da hankalin ka wani sai ga su mutane wanda kaman ka san su bar ma in akwai waɗansu mutane da kafsa tare da kai sai ga an ma amwa wa'annan mala'ikun sun fa irin wa'annan mutanen suna maka magana mai daɗi suna cewa ka kwantar da hankalinka kada ka ji tsoro kada ka yi bakin ciki Allah ta kawo wala ta zanu a ƙarshe ma wa abishiru su ce kai albishirinka muna baka albishir da aljannan da Allah ya tara da maka dala kana jin irin wannan zancen ba sai kai duniya wari take ba mutane suna wayo wayo kai zaka bar duniya kai kuma ana kana talama iya kwandama ku yi maza ku zo a dauki ran ma mu je mu huta me duniya ga yadda zan ba tashi hankali ba a wannan duniya yanzu ba za ka yi awa biyu ba hankalin ka kwance kai dai ba za ka saurari kowa ba ko ba za ka bude waya ba sai ka samu wani abin da ya bakanta maka ne to su suna cewa Allah ta kamu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun karka da maka kai bakin ciki suna maka albishir da aljanna da Allah ya tara da maka suna cewa daman da kake rayuwa a nan duniya ai mu muna kaunar ka saboda kai baka komai sai aikin alheri ba ganin ka a wani abu sai gudun aikin alheri a ran rayuwar duniya tare muke da kai har a ranar lahira ba za mu barka ba a cikin kabari bana tare da kai kuma sai maka a cikin aljanna da Allah ya tara da maka kana da duk abin da ranka yake so duk abin da kake bukata Allah ya tara da maka shi kana da wata gara ta musamman daga Allah mai gafara mai jin kai kaga ashe akwai albishir tun nan duniya ba mutumin da zai mutu akan imani yayi tsayewa akan addini kan ya mutu sai an game mako masa shi aljanna shi haka nan kuma idan ka zamanto wake da shinkafa sai ka adna a zaki kafin ka bar duniya wallahi sai ka shiga cikin wani tashin hankali domin daga zawwa mala'ikun za su dauki ranka kace gane meye matsayinka idan kaga mala'ikun rahama sun sauko da kyaukyawan sufa suna farati fareti wajen daukar rayuwarka to shikenan alhamdulillah amma kaga waɗansu irin mala'iku wanda kallon su matashin hankali da suna darawa to ka shiga uku sai dai abinda Allah ya kuma kuma ɗayan biyu ne wallahi kowa daga cikin musu ya gani imma mala'ikun rahama imma na azaba ɗayan biyu ne za su ɗauki rayuwarka kai kuma za ka shirya wa kanka ɗaya biyu ayyukanka na alkaini da koma zuwa ga Allah sai zai baka istiqama ka samu jin kan Allah da rahamar Allah a lokacin barin duniya ka samu albishir tsaurin kanka da girman kai da ɗagawarka da ko oho akan addinin Allah shi zai kai lokacin da za a ɗauki rayuwarka za ka samu kanka cikin matsala balle mutuwar nan ba wani shawara ba ake ko ana shawara kun taɓa ganin wanda aka shawarta za a kashe shi annabi ne kada aka tambaya idan yana so a kara ya ce bayan an kara kin sai ya kace sai mutuwa ta to a gara ma a dauka wanda in ni da kai da aka ba mu shawara za mu ce a kara ko saboda muna san duniya kuma wallahi sai ka farta duniyar nan duk yadda kake son ta sai ka barta ba wani wanda zai dawo a cikinta to shine Allah ya ce duk waɗanda suke sun yi imani da Allah kamar da a wata aikace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun su wani su alladhina amanu wa kanu ubangiji ta ala ce duniya ku saurara ala Allah ya ce kowa ya yi shiru ya ji wani labari in ji Allah inna auliya Allah lalle masoya Allah waliyan Allah waye wali inna auliya Allah duk waɗanda suke waliyan Allah duk yadda ake magana akan fitar rai shiga kabari tashin rana tashin alkiyama hisabi tsallaka siradi duk wa'annan Allah ya ce a gaya musu la khawfun alaihim su ba su da wani tashin hankali ba tsoro tare da su kuma za su yi bakin ciki ba amma su waye wali sai ya ce alladina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda dai suka yi imani imani na gaskiya kuma suka ji tsoron Allah Allah ka samu daga cikin su to haka ƴan uwa mafita a gurin dan adam da zaman shi lafiya a duniya da lahira riko da addini wallahi kakka da wani ya raba ka da addini dan yana abokinka ya sa ka sha taba ya sa ka sa shisha ya sa ka zina ranar da mala'ika ya sallama ma ina abuta take yaya zai yi da kai a wannan ranar balle ranar da za ka tashi gaban Allah ya maka tambaya tsakaninka da shi ba wanda ya sai ya sa baki ba lauya kalka yarda wani mutum ya raba ka da addini wallahi kanka yarda kowaye hanya da ba ta Allah ba kowaye kanka yarda ka bi shi akan ta samu istiqama akan addini ka yi tsayar da kai akan addininka yanzu kaga dan uwanmu da muka yi tarihi inda ya biya ta wanda ya musulunta a jikinsu kuma da sun tara ai da sun sani matsala ko to haka muke fa to ai abin dan sassauta ake wani kai in baka dan sassauta ba ai kaga harka ba ta je ba daidai a gani so ake baka dan bar addini saboda duniya ce dan sassauta ai ka san abin shi Allah ma ai gafurur rahimu ne eh amma ai shi ne da kabu ne kuma ba ka wani ta Allah ma gafurur rahimu ne kaɗan sassauta dai kai dai abin kasan komi tsakatsaki ake Allah za a wayo Allah ba mai istikama to wanda ke nan sai kisa ta gaba وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون yanzu ubangiji ta Allah ya dawo da mu kissar da muke kai kissar bani Isra'ila dai Allah ya rike alƙawari da bani Isra'il bayan ya tsallaka su daga ruwa ya halakar da Fir'auna aka ce su shiga wani gari suna masu sujada ko kuma aka ce ga irin kalmar da za su faɗi amma fa badal ladina zalamu qawlan ghayra zai aka saka canza kalmar da ba ita aka ce su su faɗa ba aka ce su shiga da yin sujada suna sallah suka suka ki to ruko da alƙawarin da Allah ya da su sai Allah ya sanya dutsen da ke kewaye da garin kawai sai ya ci gaba da ƙara tsawo ya ci gaba da ƙara tsawo sai da ya sama sai ya karkato kuma yake rufe garin ya za ka ce to ko su yi riko da wannan abin da aka ba su na doka ko kuma dutsen na ya danna su shi ne Allah ce wai za a kan zami saka ku ku tuna lokacin da muke alkawari da ku akan riko da addini amma kuka yi sako-sako da shi warafa na fauka kuma tura sai muka sanya wannan dutsen da yake tohuwa shi ake cewa tsoro dutsen da yana tohuwa shi yake sha dutsen toro to shi wani sashi aka yi tohu kawai yake sama kawai ya zo riƙe garin ya shiga tsakaninsu da rana ba mai ganin rana sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce to yanzu ɗayan biyu ko ku koma ku yi riko da abin da aka baku na attaura ku yi aiki da shi ko kuma sa dutsen nan ya rihe ku ina Allah ce ku zo ma ta na ku bi kuwatin ku yi riko da abin da muka baku da karfin aiki ku yi aiki da shi in ku ba haka ba to ga dutse nan kuma ga ku gashi wasu kuruma fi ku yi tunani da abin da ke cikin attaura da cikin littafin da aka baku na dokoki la'allakun tattakuna la'allakun za ku samu jin tsoron Allah yanzu a lokacin mi aka ce su yi ba sa yi na daga cikin shi ne neman gafar Allah da kuma yin sujada gaba ɗaya sai suke sujada amma kuma da gefen goshi wai tsoro ne ha gani suke kamar yin sun kai kwashe gaba ɗaya kawai dutsen zai danne su sai a ce gefen goshi kuma ana kallon sama da ido daya haka Allah da rabe su da wannan bala'i ka sun ga tashin hankali ma ranar sun samu fargaba da tsoro kwarar gaske gashi gadangadan ba mafita in kace ka wuta ma dutse ya kewaye garin gaba ɗaya kuma gaba sama ya shiga tsakanin su da rana kuma an ce ko ku yi riko da abin da aka ba ko kuma ga kunan ga dutse Allah zai kifar da ku da rufe ya rufe ku da ba wanda ake bukata a gina mai kabari tunda za a rufe garin gaba ɗaya kabari ya kare ai wannan na dutse ne ma ubangiji ta'ala ce da suka yi sujada duk da rabin goshi ne suka yi sujada amma da haka Allah da rahamar shi ya dauke wannan dutsen saboda me yasa suka jin tsoro ne ko sun ji tsoron Allah da azabar Allah to duk da haka sai Allah ya yi musu ba su ma yin da Allah ya ce dari musu dari ba shi ne duk lokacin da al'umma za ta ji tsoron Allah ko mun karancin sai Allah ya taimake ta wa mai taƙin Allah ya bi Allah ya ce ya ji Allah hu makaraja wa yarzuqu min haisu wa mai taƙin Allah ja'ala min amrihi shi yasa rashin jin tsoron Allah shine matsala an da ka ji tsoron Allah wallahi ko da kaɗan ne sai ka ga haske a wajen Allah rabin goshi suka yi sujada amma da ka Allah ya ɗauke wannan bala'in da yasa suka ji tsoro amma suna garin dutse ya koma daren da kamen da yake garin su ya batte ga rana tana hutawa tana komawa sun mata wallaitu thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ubangiji ta'ala ce sun mutawallatu min ba'da zalik a lokacin kuma sai suka juya da baya bayan wannan abin da ya faru na jaraba su da aka yi kuma aka yaye musu gashi nan nasin cikin alkur'ani ne fa wa yazda taqala jabala fawqahu وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنهم مواقعوها خذوا ما آتيناكم بقوة بنجي تعالى وظنوا أنهم واقعون بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ نتقن الجبل كتنا لوكتن دمك أوكك دوزي فوقهم سوى دسو وظنوا كأنهم ظلة دوزي يزمك من إنوا أغرم gaba ɗaya ya rufe garin wadannu annan waƙi umi kuma suka yi tsammanin wannan dutsen kawai afka musu zai Allah ce ta ku yi riko da abin da muka baku da ƙarfi kuma suka suka yi riko da wani bangare na abin da Allah ya ba su na umarni wani bangaren ma ba su yi riko da shi ba amma Allah ya yayi amma su mutawallatu duk da haka suka juya da baya kuma min ba da zalika baya wannan abin da ya faru Allah ya ce kai bani Isra'il wala la fadlullahi alaikum in ba da farlan Allah ba gare ku wa rahmatuhu da jinkan Allah la kuntum min al-khasin da kun kasance daga cikin masu asara gaba daya su mutane ne wanda Allah ya jarrabe su kala daban-daban amma duk da haka kadiba fa zamanin da Allah madaukakin sarki yayi ta aiko musu aya bayan daya daya bayan daya tisa ayatu ba tisa ayatin Allah yake ce adam fasa albani Isra'il tambaye bani Isra'il kaje aka musu wannan su ce ya Musa ka roki ubangiji naka bima bima ahida indaka la in ka shabda ana riza la numina lak alƙawarin da ke tsakaninmu da kai in an yaye wannan zamu yi imani sai an yaye kuma su gaba da harkar su yadda aka yi aya tara a jere mutane masu taurin kan tsiya yanzu Allah da ya ba mu labari sun koma gidan jiya Allah ce in ba don farar rashin da jin kanshi da sun kasance masu asara sai Allah ce wala kada alimtum wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fi as-sabt fa qulna lahum kunu qiradatan qasin su ma bani Isra'ila ne a watar wa ta zamanin Annabi Dawud ubangiji ta'ala ya jarrabe su da su girmama rana daga cikin ranaku waɗansu malamai suka ce ranar juma'a ce sai suka yi ratabu same ta ba suka ɗauki ranar asabar suke girmama ta ba sa aiki ranar asabar komai ba sa yi ba kasuwanci ba zuwa kamun kifi ba a noma ba a komai sai allah ce to bari ya jarraba sai ya gani da wannan ranar da suke girmamawa sai allah ya sa duk ranar damar mutane masu sana'ar kamun kifi a bakin ruwa suke shi ne babban jarinsu shi ne babban arzikinsu tunda sun ce ranar asabar ba sa kamun kifi sai Allah ya samkar da haramcin kamun kifin kuma ranar asabar shi kuma kifin sai Allah ya jarabe su shi kawai ranar sai ga shiga shi bakin ruwa ko'ina yana ta wasa Allah ya kwankwasa su ne ya gani inda gaske suke ranar kifin ko na ci ba za a kamo ba kuma in an kamo ba za a gasa shi ba babu shi a kasuwa inda ranar asabar shi Allah ce to bari mu jarbe ku ka san komai zaka yi wallahi sai Allah ya jarbe ka kar kai zamanin bani Isra'ila kadai kai ma kana ta ka jaraba sai dai baka sani ba wata ka tsallaka wata kuma ka fada ciki Allah sa mu shi jaraba yanzu shi kenan suka yi ittifaki akan ba sa kamun kifi ranar asabar sai Allah ya jarabe su da kifin ranar asabar kin ranar zai fito gaba ɗaya ko ina ranar da suke ba sa kamun amma ranar kamun kifin kuma babu shi sai an lalabe a cikin ruwa da kira samu to sai aka samu su daga cikinsu suke ha'inci ya su je su ranar juma'a sai su yi wani rami haka a kusan teku sai a je a janyo ya ke sa a yi wata gada-gada za ta zo zuwa ramu kenan ranar asabar idan ruwa ya ambaliya kifi ya taho sai zo ina sai ya shiga na gudun hizo su datse shi ranar asabar ai ba su kama shi ba ko sanar ladi sai a ji a kamo wadda ba na shirawa Allah ai yanzu ba muna yi wanda muwa ai muna da tamu ma dabaran wanda mutum ya sa abu ba kyau amma sai ya koma ya ɗan kuskure ma su ma ya kuskure ma ce suka yi wanda suka fara wannan a ɓoye ne an ce yin a ɓoye bai sa Allah ya jarabe su da bala'i ba sai da aka bayyana abin a fili wanda ya fara wani mutum ne aka ce sai dai kamo kifi sai aka ji yana gasa kifi aka ji kamshin kifi ya tashi da aka yi aka samu kifi aka ce a gidan wani aka ji aka tambaye shi ya kai sai ya faɗi yan dabarun da yake kowa sai ke sulalewa ke zuwa rai suna ta yi suka Allah ya kyale su kamar Allah ba zai musu koyi ba yanzu shi kenan aka waye gari wasu ma kawai aikin su kenan sai ka tara kasuwa ma ta cika da kifi ta mutane suka kasu kashi uku wasu suka ce tunda Allah ya haramta ba za su yi ba kuma in sun ga kifi ma ba za su saya ba tun Allah ya ce haramun ne inda an kama shi ranar asabar ba su saya ba wasu kuma suka ce to su dai ba za su kamo ba amma idan an kai kasuwa za su saya to kaga tafiya ta yi tafiya har waɗannan wanda ba sa yi suke zuwa suna ba masu yin wa'azi banna ta bayyana a fili dole a je a yi wa'azi amma da da ake yi a ɓoye to Allah madaukakin sarki bai yi sabko musu da azaba ba sai lokacin da abin ya bayyana kuma aka yi wa'azi ga masu to yanzu wannan da busaye suke wa wa'incan masu yin wa'azi sai su waɗanda ba sa yin kuma amma ya ka ce kare ba da kore ka ba da baka tuwona ne ku su tsaya wannan matsayin sai suke damuwa da wa'azin masu wa'azi suke cewa lima ta izuna qaumin Allahu mulikuhum wa idh qalat ta'ifatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida yanzu waɗannan da ba sa kamun kifi sai su tana ba su kamun kifi a gurin kasuwancin su kamun na dabara ne fa suna musu wa'azi kun ga abin da kuke dabara ce kuke Allah ba a mashi dabara Allah ba mai wayo Allah Allah ba mushi wayo Allah yana kallon ka duk abin da kake yana kallon ka wallahi kuma ya san me kake sai su wa'annan yan ba ruwa suke talima ta izuna qaumun Allah mul ina ruwan ku ke zuwa kuna mutanen da Allah zai halaka su ma kuke musu wazi ina ruwan ku Allah zai sauka musu da azaba suka ce a'a ai dole mu je mu wa'azi tunda banna ta bayyana da ba a san masu yi ba yanzu an san masu yi dole mu je mu tana masu yi nan musu wa'azi me yasa ma'azratu ila rabbikum dan mu nemi uzuri a wajen ubangijinku wala Allah ya takunu mai yiwa kuma za su ji tsoron Allah su bari amma Allah ya ce falan ma rasu ba zikiru bihi lokacin da suka manta da wa'azin da ake musu zikiru bihi an jayna alladhina yanhauna 'anis su da ake wa'azi suka manta da wa'azin da ake musu Allah ya ce sai muka tseratar da wa'inda suke wa'azin akan mummunan aiki sai muka kama waɗanda suke azalume da azaban mummuna saboda mummuna aikin da suke shine malamai suka ce to ba ambaci wayancan yan tsakan ba masu hana wa'azi su a wani bangare suke kai wani bangare zaka ba su dole ki ga masu da wayancan masu barna saboda hasuna hana wa musu wa'azi mai hana wa'azi mai matsayin shi ka gani sunan shi ne ba zai zama mai kyau ba to wayannan mutanen da Allah ya kaki su yace wala kada alantum alladhina tadumukum fi samut ya ku bani isra'il Allah maɗaukakin sarki ya ce ya san waɗanda suke tsallaka iyaka a cikinku suna kamun kifi ranar asabar ta hanyar dubara faƙunna lahun kunu kiranatin kasu'in sai Allah ce sai muka ce musu ku zama birai kuna makaskanta ta aka aka mai su birai masu wa'azi suka yi wa'azi suka gaji su wayannan ba su bari ba sai suka ce ba za mu iya zama gari ɗaya da ku ba mu muna masu imani da Allah mun bar abin da Allah ya ce ku kuma kuna yi sai aka ce to duk wanda yake cikin masu san a ci gaba da harka ya koma can ka san ka da ka dace harka ko matsala ko eh wata yana afarce muke wata yana harka ce da muka dan abin da ne na samu kasura shi ma wani ya samu nashi da ka bincika akwai matsala kenan yanzu sai aka yi gari biyu wasu koma can bangare wasu koma sai aka yi katanga a tsakanin kowanne akwai kohosu kohol wa'incan yan ta'adda ga kohosu ta fita in aka bude kowa sai ya fita aje a ci gaba da harka wanda suka yi imani da Allah su ma kohol fitar su daban haka ake rayuwar to wata rana su musulmin sun bude kowace sun wuto wayancan mabarnatan su ga ba ɗaya da ya wuto daga cikinsu shiru to me ke faruwa me ke faruwa shiru dai ba su wuto ba sai aka samu wani ya ce to bare je dan leka ya gani ya dan hau abin hawa da ya leka sai gaba ɗaya sun zama bare yara ƙanana sun zama yaran bare ruwa dattija sun zama dattijan bare ruwa mata sun zama matan bare ruwa gaba ɗaya sun koma bare sai mutum ya je ya sallama ya tara dan uwan shi kila uwa ɗaya ba da suke wa da ba da muka wa'azi ba sai ya gida kai bari ne kawai sak da wuziya yanzu kage da Allah mai da ka sai ya gida kai ba magana ba ci ba sha sai kuka kawai sai ya kawai mutum ya ga dan uwan shi ya zo shi biri ne shi kuma mutum da kuma ya zo gurin shi yana kwalla yana kuka ba zai da shi a wata ruwa ya ce kwana uku kuma Allah ya ba su a duniya yadda aka mai da su buri ruwa kuma aka hallakar da su a cikin kwana uku a ga shi kenan su makansu asara shi ne Allah ce faƙuna lahun sai muka ce da su ba wani aiki aka mai wahala ba kunu kiradatar inda ma amurhu za a rada shay'an a ya ƙula hukun kawai Allah ya ce a 'yan garin gaba ɗaya wannan ɓangaren katanga ta su ko zama burai kuna kaskanta to kuma sai kaskanta gaba ɗaya aka waye gari duk wanda ke cikin wanda kewayen buri ne waɗansu malamai suka ce an maida matasan su burai an maida dattijawansu aladai amma nan dai Allah ya ce fa kunu lahum kunu qiradatan kasiin muka mayar da su suka zama to burai kaskantattu to shi da ake tato wayannan burai ruwa ne yanzu daga gare su ne irin wayancan ne ko ku kaga ne ka san ba wace ke tabiri yayi kama da mutum ko wani malami ya ce me yasa baka ce biri yayi kama da kai kai ba mutum ba ba za ka zama ya ce biri yayi kama da ni ce da kai kuma yi ainihin mutum ne amma sai ce ya yi kama da mutum in ka ce kai sai ce ka zage shi kuma da mutum zai ce buri ya yi kama da mutum in ka ce ke daga bako daya zai ce ka yi mishi mi ka walakanta shi to shi ne malamai suka ce wa'in nan gaba ɗaya allah ya halaka su daban buri yana nan a sufa shi ta buri kuma har yanzu yana nan kenan nasalkinsu yana nan amma wa'in can gaba ɗaya ka halakar da su ba kunu lahun kunu kiraratan khasi na kace da su ku zama burai wanda kuke tafiya a karkace waɗansu malamai suka ce kasan buri bai ta yi a mai jago khasi a karkace wasu suka ce a ku zama burai waɗanda kuke cikin kaskanci buri duk inda yake aya kaskanci yaro da ya ga ai ya buri ai ya buri sai ga ana bishi ana mai uhu bai rana kai shi kuma saboda kaskanci shi shi mara gaskiya ne Allah ya soke na'am فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة Ubangiji ta'ala ce wannan azabar da aka musu ta maida su burai fajalnaha nakalan sai Allah ya sanya wannan abin ya zamanto aya ne gargadi ne lima bayna yadayha ga al'umma da aka yi abin a gabanta ta san garin suwa da suwa da suna cikin biriwa haka labari ya da duniya wani da wani sun goma burai kaga wanda aka an yi haka da su sun san wani da wani da amma yanzu gashi ya zama biri sun gashi ya zama aya ko bai zama aya ba wa ma kalfa da al'ummar da ta zo daga baya mu ke da wanda labarin Allah ya kama na cikin alkur'ani mu ma aya ne a gare mu waɗansu mutane sun ƙi bin dokar Allah so ɗaya suka saba ma umarnin Allah Allah ya maida su biri ruwa Allah ya ce wa mau'izatun kuma wannan ayar da labarin da Allah ya bada ya zama to wani abin gargadi ne da wa'azi limuttaqi ne ga masu tsoron Allah Allah ya samu daga cikin su abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum